littafi ne matattara ce da ta tattaro hadisai da ayoyin da suka yi magana akan hukunce-hukuncen gawa da dukkanin mutumin da ya zalizumci wannan masallaci ya san cewa mun sa littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na fadilatu sheikh muhammad nasiruddin albani alaihi rahmatullahi almutatabi'a wanda wannan karatu mun sauke hitun daga bargonsa na farko har bangonsa na ƙarshe kusan sama da kasa 200 da wani abu ko 100 da wani abu 127 tabbida professor Allah ya bada lada to kase 127 muka yi muka sauke wannan littafi wanda a cikin wannan littafi malam albani ya tattara matsalar gawa da duk abin da ya shafe ta har bid'o'in da ake yi na maganar gawa duka sanda malam ya tattara ta to yau kuma ga mu a cikin alwajiz mun sake higowa cikin wannan matsala wanda kuma za mu ji abin da hima malam abdulazim albadawi ya tattauna a kai wanda magana ce shi ma ya kawo maganganu wasu suna kama da na ahkamul jana'is wasu kuma gaskiyar magana ba su da alaka kwata-kwata shi ma ya zo da ilmominsa waɗanda suke ƙari akan abin da muka taɓa ji a wancan littafi muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya musu rahama baki ɗaya malam ya ce wa man hadarahul mautu minal musulmina wanda duk mutuwa ta halarto shi daga cikin musulmi nudiba li ahalihi an sunnantawa iyalansa matarsa ko babansa ko ɗansa ko matarsa ko mijinta ko ɗanta ko ƙaninta ko yayanta ko ma waye daga cikin dangi an yi laƙinuhu shahadata da su laƙanta masa kalmar shahada duk mutumin da Allah ya taimake shi yana kusa da wani daga cikin iyalansa zai rasu ba dabba ce ta biyo shi a jeji ta cinye shi ba kowa ba ba gini ne ya rubto masa ba ba gobara ce ta cinye shi ba ba wani abu daga cikin abubuwan da ke batar da ɗan adam lokaci guda a nemi ko da gawarsa a rasa ba aka yi sa'a mutuwa ce kuma ba ta fuju'a ba ma'ana kwatsam a ji cewa mutum babu shi wala Allah mutuwa ce wata ta shafi jinya kuma akwai masu mar jinya daga cikin iyalansa to sunna ne balma wasu malamai suka ce wajibi ne idan suka ga ya gargaro gargarar mutuwa suka tabbatar alamun fitar rai tana kokarin bayyana a gare shi to wannan ya kamata su lakanta masa kalmar shahada an abi sa'idin al-khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبو سعيد الخدري الله مدوك كن سركي هذا مرجع الجنة يتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ياتي كلقن تاوى ممتنك لا إله إلا الله ma'ana ku laƙantawa wanda suka ya bayyana gare ku cewa suna gargarar mutuwa domin an ce mautakun kamar sun riga sun mutu to amma ana nufin waɗanda suka halarto ko mutuwa ta halarto musu alamomi da suke nuna zai mutu ta bayyana ga wanda suke kusa da shi to menene alamomin mutuwa daga ciki akwai jibin goshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almu'minu ya mitu bi araqil jabin mumini sau da yawa yakan mutu da jibin goshi duk mutumin da kowa ga bai da lafiya kuma lahin lafiya ta yi tsanani sai kuka ga goshinsa ya karyo da zufa to manzo Allah ya ce ku dinga lakanta masa kalmar shahada domin alama ce da take nuna alamar zai mutu ina fata an gane daga ciki akwai kakkafewar idanu su kalli sama idan kaga mutum yana jinya ko kana jinyar mutum kaga idanunsa sun kakkafe sun kalli sama to alama ce da take nuna wannan mutumin da wahala ya tashi in dai ba wani ikon Allah ba da haka kana ganin wannan alama a matsayinka na majinyaci sai ka fara kokarin bashi kalmar shahada kuma kana sa mar maganganu na ya tuba daga zunubansa da ya aikata da abubuwan da ya yi wanda ba daidai ba kuma ka dinga masa albushir da cewa insha Allahu ta'ala kana kyautata mazatar rahama ina fata an gane wato dai ka kulle alakar wannan mutumin da ubangijinsa kafin ya bar duniya kai kokari ka kyautata mar alaka tsakaninsa da Allah an gane wannan kaɗan kenan daga cikin alamomin saboda haka in kuka ga ire-iren waɗannan to annabi ya ce ku laganta wa mutum kalmar shahada wa inna ma amara annabi sallallahu alaihi wasallama bitalqini raja'a an yakuna akhiru kalamil mayyit la ilaha illallah malam abdulazim albadawi ya ce sani dai cewa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar na cewa alakanta wa mutum kalmar shahada ana fata ne ya zama maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallahu na fata an gane yasa aka so idan yana ƙoƙarin gargara ɗin ka bashi kalmar shahada fa an mu'azu bin jabalin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معاذ بن جبل الله هذا مرجع الجنة الفردوس شما يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي دم متمن da maganarsa ta ƙarhe ta zama la ilaha illallahu ta wannan mutumin ya shiga aljanna kamar yadda ainihin wato shi mu'azu ɗan jabar ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fata an gane saboda haka daga cikin alamomi da suke nuna wannan mutumin lallai ya cancanci alakanta masa kalmar shahada shine wato a ga cewa ya zo gargarar mutuwa sannan kuma ya zamto wannan kalmar da za a faɗa mar ta zama kalmarsa ta ƙarshe wanda wannan zai sa ya samu rahamar ubangiji allah ka sa wannan kalma ta zamanto ita ce kalmar mu ta ƙarshe yayin komawa gare ka ya Allah sai malam ya ci gaba da cewa fa'iza qaba wa aslamar ruha ko wa aslamar ruhu fa alaihi iddatu ashiya ko fa alaihim iddatu ashiya idan lai ya fita ya bar gangan jiki an tabbatar mutum ya mutu tsokacin da zan yi kafin na wuce wannan gabar mu gane cewa ba wajibi ba ne ko ba lalle ba ne ko ba lazimi ba ne dole sai in mutum ya furta kalmar shahada yayin mutuwa sannan ya zama musulmi ita furtawar ɗaya ne daga cikin ni'imomi da Allah ke wa wasu daga cikin bayin shi yasa na ce muku akwai nau'ukan mutuwa wanda ba a samun damar haka misali mautul fuju'a yasa annabi ke neman tsari daga mautul hujua saboda mutuwa ce wacce take gaskiyar magana nasoshi sun nuna wato waɗanda ake wa mautul hujua kamar wato akwai nau'i na jarrabawa a mutuwarsu ba irin wannan mutuwar ake so mutum ya yi ba ina fata kun gane ba ana cewa mutanen banza ba ne ba ina so ku fahimce ni da kyau amma nau'in mutuwa ne daga cikin nau'in mutuwar da hatta annabi bai san irinta domin kamar baka da wata dama ta gyara wani abu kafin ka bar duniya ita kuma mutuwa ana so lokacin da za ta same ka ta same ka a wani yanayi da za ka gyara wasu abubuwanka kafin ka koma ga Allah yasa ita kanta jinya wani ɓangare ne na ka fara zunuban mutum musulmi in kai jinya wannan jinyar da wannan kwanciya da za ka yi da tsawon lokaci da za ka ɗauka kana fama to ɗaya ne daga cikin hanyoyin da Allah ke gafarta ma zunubanka kun gane magana sannan jinya ɗaya ne daga cikin damammakin da ɗan adam zai samu ya warware wasu matsaloli tsakaninsa da wanda yake tare da su ka ci bashin wani ka yi bayani ko a ka cutuwa ne ka yi bayani da Allah a tuna a gayawa ne lokaci kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da Allah a nema mun gafara ya yafe mu ina fata an gane wasiya ba ka samun damar wasiya a mautul hujua kuma saboda wannan nema annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar yace kada ɗayan ku ya kwana dare ɗaya biyu uku kwana uku da yini uku face wasiyarsa tana ƙarƙashin fulon shi a rubuce mai dalili saboda ita mutuwa za ta iya zo maka ba tare da ka shirya ba yasa Allah ya ce la ta'atikum illa bagatatan ba ta zuwa muku sai kwabar na fata an fahimta kuma yace aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwan na iya riskar ku kowanne hali kuke akwai wani bawan Allah tare da ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah da muke tare shine almusanna arabi malam almusanna arabi sati ɗaya da ya wuce zuwa biyu tafiya suka yi a mota za su je bauchi nan nan bauchi sai suka ce shi mutumin sai ya ce musu mu yi addu'a ya kamata ba mu kama hanya ba mu yi addu'a ba shikenan suka ce to kai mana mana sai ce to mu yi salati ga annabi aka yi salatin annabi ya jawo ayoyi na addu'o'i ya yi rabbanoni ya yi duk wasu abubuwa na addu'a wallahi ashe bai wuce minti goma zuwa sha biyar zuwa talatin ya rage masa a duniya suna cikin mota yana gamawa sun yi gaba an ci gaba da maganganu kawai sai jiki ya rikici in takaita muku dai ba a fitar da mutumin nan a mota ba sai gawo shi wallahi kwamanda wallahi wallahi sai gawarsa aka cire a cikin motar nan mun idar da sallah wancan satin mun idar da sallar juma'a almusanna arabi ke bani labarin wannan abu to kaga aina ma ta kunu kenan ba ruwan Allah da kana mota kayi tafiya ina zaka je babu kawai in lokaci yayi sai tafiya kawai to wannan na daga cikin abin da annabi ke neman tsari da shi saboda mutuwa ce wadda baka da damar ka saita wasu abubuwa sai iya illa abin da Allah ya kaddara ma ka saita kafin wannan lokacin ya same ka jama'a kun gane magana da kyau ku Allah ka shirye da mu ka bamu mai kyau ka sa mai kyakkyawar cikawa to don haka ana buƙatar mutane su dinga rungumar Allah shi yasa ake so duk halin da zaka tsinci kanka a matsayinka na musulmi ya zama hali ne wanda ka dinga tuna yanzu da mutuwa za ta zo a wannan halin da nake ciki kuma annabi ya bayyana akan abin da ka mutu a kansa za a tashe ka shin wannan halin da nake ciki yanzu inda mutuwa za ta same ni ba matsala in zuciyarka ta baka eh ba matsala ci gaba ba matsala amma idan zuciyarka ta ce ma akwai matsala inda za ka mutu a wannan halin to marmaza ka canja ka koma wani yanayi daban wallahi in ba haka ba don mutuwa ta ɗauke ka a wani hali mummuna to a kansa za ka tashi in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah shirya da mu to don haka ya ce fa'iza ƙaba wa aslamar ruh idan wato ɗan adam ya cika rai ya yi sallama da jiki fa alaihim iddatu ashiya to ana son wanda suke ma'abota wannan gawa su waɗannan abubuwa masu zuwa na farko da na biyu shine an yi gumido ainihi wa yi su rintsa idansa sannan su yi masa addu'a domin annabi ya ce idan rai ya fita tabi a hulbasar idanu na iya binsa da kallo to sai ka ga ran ya fita idanun sun bi da kallo sai idanun su kakkafe ina fata an fahimta to shi ake so a sa hannu sai a jawo fatar idanun sai a rufe ta a wasu ma maganganu na malamai sun nuna a tsoma hannu a ruwa haka a yarfe sannan sai a sa hannun sai a jawo kan tun daga goshin mutum har zuwa kan fatar idansa har bakinsa da leɓansa duka a rufe su domin wani har bakin za ka gan shi a buɗe haka ina fata an gane to in aka ɗauki tsawon mintuna ba a yi wannan ba ko kun zo kun rufe ba zai rufu ba saboda dama rai ne ke sakawa ka iya motsa komai a jikinka ko komai ya motsa a jikinka to yanzu tun da babu wannan ran daga an samu wasu mintuna to ko ina sandarewa zai yi ba za a ainihin wato iya lankwasa shi ba shi yasa idan mutum ya mutu akan so in a kudindine yake a mimmike shi a kama hannunsa a saita shi da jikinsa a miƙe kafafunsa a haɗa su har ma a samu zare tsakanin manyan yatsunsa guda biyu a ɗan ɗaure su saboda da kun bar su a buɗen nan to in kun da an jima ku haɗe su ba su haɗu ba ɗan adam ba komai bane wallahi mu ba kowa bane fa duk wani kwambo ka gama duk wani doro ka gama duk wani zaurance da wani waye ka gama wallahi tallahi idan ka je lahira ba ka je da samun rahama ba na rantse da Allah duk wannan kwamban naka na banza ne rahamar Allah ta yi karaskiya da kai shine kawai ka zama mutumin amma wallahi in ba rahamar Allah kai ba kowa bane ba za ka gane dan adam ba kowa bane sai idan ka gan shi a shemi a ƙasa a zubi a karmala ba zai iya wa kansa komai ba yimar ma idan ya ɗauki lokaci ba zai yiwu ba balantana hiye wa kansa a saita hannunsa kawai ya miƙe duk wanda hannunsa ya mutu, ya mutu hannunsa yana haka in aka ɗau minti sha biyar zuwa ashirin wallahi in kun zo ko kun buɗe ba zai buɗu ba a haka zai tsaya haka in a haka yake in kun zo kun lankwasa kuna sakewa zai dawo kuna sakewa zai dawo ba zai lankwasu ba to da wannan ne ya kamata musulmi ya dinga gane cewa shi ba wata tsiya bace in ba rahamar Allah ne ta karaskiya da shi ba to sai ya gyara aikinsa na gyara nawa ka gyara naka mu gyara namu duk sai mu haɗe a aljanna Allah haɗe da mu gabaki ɗaya a can to shi ne yace a rintse masa idanu sannan a yi mara addu'a wannan shine abu guda na far abu biyu na farko da ake so a yi subhanallah akan ne fa muke dama malam abdullahi to ina fata dai kuna da mai ta da kyau ko to wannan na nuna dan adam shi ba komai bane yana da kyau mutum ya gyara alakarsa da ubangiji kafin ranar mutuwa yasa wanda daga cikin magabata yake cewa hutu guda uku suna cikin abubuwa guda uku yace rahatul badani fi qillati ta'am samun hutun jiki yana cikin karanta ci da yawa da kuma take ciki da abinci duk wanda a ɗabi'arsa ne in ya zo ci sai ya yi ƙyat to kwalalle ba zai huta ba zai zauna lafiya ba wala mini ya kuke dariya ka tuna wani yana yin wannan ɗan ɗin ko Allah in yi ƙyat har kwamfale yake yi subhanallah Allah ya sauwaƙe to shine yace rahatul badani fi qillati ta'am in kana so jikinka ya zauna lafiya to ka karanta yawancin abinci an gane magana da kyau ko an gane dole ka karanta cin abinci in kana so jikinka ya zauna lafiya ko rahatul jismi fi qillati ta'am sai yace rahatul qalbi fi qillati al hutun zuciya kuma wallahi duk wanda kaga bai da kwanciyar hankali bai da nutsuwa ka je ka bincika za ka samu zunubai ne suka yi maryawa domin in zunubai suka yi katutu a cikin zuciya ba za ka taba zama lafiya da zuciyarka ba tunane-tunane hayaniya abu ya game ka ka rasa ya za ka yi ka je ka kwanta ka kasa bacci ka yi waye ka yi waye in dai zunubai ne suka yi ma katutu to babu kai ba zaman lafiya yasa ka je ka ga akwai wani mutum da na sani babu buƙatar kiran suna ko ba da misali kawai zan faɗa abin da yake faruwa da shi ne shi mutum ne wanda bai yarda bai yarda da ainihin wato hukunce-hukuncen da Allah ke yi wa mutane ba da bayansa ba sai ya je na bincikar malamai da tsubbu da wane ne yana neman ta ina kaza in zai yi kaza ya zai yi kaza wallahi mutumin nan na san shi tsawon shekara ashirin da biyar har zuwa yanzu nan da nake muku magana a birkice yake wallahi tallahi a birkice yake in yana tafiya kana ganinsa kaga birkitaccen mutum in yana magana kana ganin jin maganganunsa kaga mai birkitaccen magana ba shi da kan gado saboda ya tsoma kansa cikin matsubbata da 'yan tsafi da bokaye shi yana ganin ta nan ne zai yi nasara al'amuransa da haka duk abin da ya sa a gaba za ka kai ba ka da bukatar sai an ce ma wannan a burkice yake kana ganinsa kaga burkitaccen mutum yan uwansa sun sani a burkice yake matansa sun sani ƴaƴansa sun sani kowa da ke tare da shi ya san a burkice yake to rahatul kalbi fi qillatil athami hutun zuciyar bawa yana da alaka da karancin menene zunubai inda ka karanta zunubai to zaka zauna lafiya amma in aka wayi gari duk wani aikin sabo kakan iya zakke mishi ba ka saurarawa zunubi su shirka su bid'a su zalunci wallahi tallahi ba za ka zauna lafiya ba an gane magana da kyau ko wannan kan ka kwantar da hankalinka haka yadda malamai suka faɗa haka take sai suka ce warahatul a'mali fi qillati mukhaladati sufaha samun hutu na kai ayyukan alkhairi yana da alaka da karancin gogayya da cakuɗeɗeniya da wawayen mutane duk mutumin da bai da alaka da mutanen kirki sai mutanen banza ba zai taɓa yin aikin alheri ba ka lura kuma ka gani gwargwadon kasancewarka mutumin kirki gwargwadon kalar mutanen da kake alaka da su haka ne jama'a ko ba haka bane wannan ka'ida ce gwargwadon kasancewarka mutumin kirki gwargwadon kalar mutanen da kake alaka da su idan mutanen da kake alaka da su mutane ne na kusa da Allah masu gaya ma gaskiya masu dora ka akan layi masu alakanta ka da ibada masallaci karatun qur'ani wallahi sai ka ganka cikin ayyukan alkhairi dumu-dumu amma in abokan hulɗarka daga 'yan casu sai 'yan daka sai 'yan rawa sai mawaƙa sai 'yan iskan gari wallahi ayyukan alkhairinka sai sun yi karanci ayyukan sharrinka kuma sai sun yi yawa jama'a kun fahimci maganar da kyau ku? maganganunka wannan ba za ka yi magana ta saiti da kan gado ba saboda ba wasu mutanen kirki a kusa da kai kalli nafisa abdullahi wannan yar fim din da ta zo tana maganganu kai daga jin maganganun kai ka san akwai tsantsar jahilci da rashin alaka da mutanen kirki ba yadda za a yi kana alaka da musulmin arziki ya zama bakinka yana maganganu na kafirci malam amma me ya jawo mata wannan shine na farko jahilci da nafisa abdullahi take da hi na addini da na rayuwa na biyu shine karancin alaka da mutanen arziki daga 'yan fim 'yan uwanta sai mawaka sai 'yan baɗala sai fetsararru sai 'yan iska sai 'yan rawa shikenan sai a tafi turai a je a shakata a je a yi kaza ta ya za a yi ta je ta shekara da shekaru wata da watanni fa yarinyar nan ba ta kasan nan tana cikin turai a cikin watannin nan ta dawo duk wata tarbiyya ta turawa ta 'yan iska shine abin da suke zuwa su koyo fa su ne abokan hulɗarsu ta ya za a yi ka yi tsammanin za su dinga maganganu na tarbiyya maganganu na girmama Allah kana ji fa ce mata aka yi me yasa take barin kanta a kwaye kullum ta ce ra'ayinta aka ce amma baki san addini ya hana ba ta ce ai ita lokacin da aka ce mata addini ya hana abu a lokacin ma take kara mai da hankali a kansa tana aikatawa aka ce to yanzu idan mijinki bai so fa ta ce sai dai ya haƙuri ya bani ba za dai ta ba Allah da manzan shi ba sai dai ya haƙuri ya batta da wannan ɗabi'ar aka ce to amma an ce ki a yi wa miji biyayya ta ce ta ya za a yi ajiye ni kamar wata robot ai robot ne kawai sai dai remote ke controlling nashi ka danna ya tafi ka danna ya dawo ta ce ka ce wata robot ɗazu na ga gidan rediyon progress sun yi ɗan jawabi a kanta suka faɗi cewa tun da ta fara wannan shirye-shiryen ce ce ku ce maganganu to amma kun san wani abin da zai baku mamaki daga ƙarshe abin da gidan rediyon progress suka rubuta suka ce nafisa abdullahi tana da followers mutum miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya mu muke ɗaurewa iskanci gindi mu muke ɗaurewa shegantaka gindi wannan shi ne gaskiyar magana ka je ka bi waɗannan followers ɗin da suke binta na rantse da Allah kaso 85 ɗinsu musulmi ne amma ga hinan tana gaya wa Allah magana bakar magana tana gaya wa addini bakar magana yanzu ga wannan ɗan iskan al'amin jifresh yadda ya mai da aure abin wulaƙantawa ci mutuncin aure tozarta aure maganganun batsa iskanci a kano suke yi malam aminu daurawa a rehi rahmatullahi mutatabi'a Allah ya saka masa da alkhairi ya saka su a gaba suka ji Kano ta musu zafi dole suka kaurace suka koma Abuja ne wannan suka yi ina ne wannan suka yi ina ne amma abin mamaki daga cikin waɗanda suke jin haushin malam daurawa akan ya saka wa waɗannan tsinannun ido hadda musulmai 'yan uwanmu balma in kace su ne kan gaba wajen me yasa malam aminu zai matsa wa waɗannan yaran in kace wanda suke kan gaba akan wannan tunanin musulmai 'yan uwanmu ne ba za ka yi mamaki ba don haka mu muke ɗore musu gindi mu muke bibiyar su ka ɓata datar ka ka yi wane ne kana bibiyar mai suke na iskanci da shegantaka to na rantse da Allah tafiyar da take jiran kowa kenan ka dai ji kai ba kowa bane in ma za mu dawo gurin Allah mu tare wallahi gara mu dawo in ba haka ba to mu je zuwa shi dai Allah ai ba zai fasa hukuncinsa ba ba zai fasa ba masu nan sai gayawa ba addini bakaken maganganu suke maganganu na kafirci maganganu na fasikanci maganganu na iskanci maganganu na kaza amma kaji tana da followers mutum miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya miliyan biyu yes na ah sosai kuwa da za su yi unfollowing su daina bibiyarta duk da ta yi collapsing hatta a social media kuma wallahi barin faɗa muku ko mun ki ko mun so kun ga wannan hanya ta social media wallahi ita ne hanya yanzu da ake shiryar da mutane ko kuma a lalata su da haka dole ne mu ci gaba da bada gudunmawa wajen ɗora abubuwan da za su shiryar da mutane saboda yadda mu muke ta ƙoƙari mu ga cewa jama'a sun dawo hayyacinsu to haka wani kuma yake ta ƙoƙari ya ga cewa ya wargaza tarbiyyar mutane da haka babu yadda za a yi dole ne a tsaya a ba wannan harkar muhimmanci saboda ana amfani da ita ka je ka ga mawaƙan nan ka je ka ga 'yan fim ɗin nan ka je ka ga yadda suke da followers mala ba za ka yi following ba yanzu mu ga mu wai shafin yana daga cikin babban shafi da ake ji da shi amma har yanzu ko dubu ɗari biyar mutum ba mu kai ba mutum dubu ɗari biyar ba mu kai ba saboda ƙala Allahu ƙala Rasuluhu muke dorawa amma yanzu da za ka buɗe ɗazun nan nake jin ɗaya daga cikin wani wasu malamanmu Dr. Abdallah yana magana akan wani mawaƙi wai wane ne boy ne ko ji boy ne ko waye boy ne soja boy wai yana shawara da dan uwansa mawaki cewa fa waƙoƙin mu fa ba za su yi trending ba ba za fa su higa duniya a kan lesu ba sai fa mun dawo muna warawa muna rungumar mata tukunna sai shi ɗaya abokin yake ce masa amma fa ka san mu a addininmu da al'adarmu na hausa fulani na arewacin najeriya in har muka fara irin wannan waƙoƙin na rungumar mata to fa an dinga zagin mu kenan ana tsine mana albarka gaskiya ne muna addu'a duk wanda yake ƙoƙarin yaɗa irin wannan shegantakar in ba mai shiruwa ba ne Allah ka yi raga-raga da ɗan banza ko ɗan gidan uban waye wannan shi ne kawai ra'ayinmu gaskiya ka faɗa ya ce don haka shi ba zai yi ba ya ce a'a to kwabarin faɗa maka in dai haka ne na farko ba za ka samu kuɗi ba kuma inda ake wannan abin idan kai abu irin wannan ai ta bibiyar ka ana zagin ka yace iya arewacin Najeriya ne in ka tafi kudu kudu south south ka shiga sauran kasashe ba ruwan su da abin da kake yi kawai kuɗi za ka samu followers har ya yi ma bidiyon ko eh to wannan ita ne fa halin da muke ciki kuma a wannan zamanin ne za ka bar 'ya'yanka ba ka control ba ka kula ba ka shiga ba ka fita ba ka neman ina suka shiga ina suka fita a wannan zamanin zamanin shaye-shaye malam zamanin iskanci da shegantaka zamanin raye 'yan wutar jahannama Allah ya sauwake don haka dai mu sani ɗan adam ba kowa ba ne ma ba za ka gane haka ba sai idan ka gaggawa a kwance malam ka ga mutumin da wallahi mun je abuja kwanan nan akwai wata makabartar su me su da makabartar abuja nan ne kam kado abun nan me ne makabartar kado ne ko makabartar ina ne ake kiranta ni namanta eh gudi makabartan gudi ko malam ga makabartar can a can ga kuma gine-ginen abuja nan birjik a nan ko mafi yawancin waɗanda aka binne a gurin wallahi suna da narka-narkan gidaje da benaye da hotel-hotel a cikin abuja don allah wannan bai ishi mutum wa'azi ba har bakin gate din makabartar sanda na je ne musu addu'a da ni da wani abokinmu ga makabartar a nan tsakaninsu da cikin gari kwata-kwata bai wuce rabin kilomita ba daga cikin makabartar kana hango narka-narkan gine-gine ka ji wane sanata kaza a nan aka binne wane minista kaza a nan aka binne shi wane shugaban tsaro harkar kaza a nan aka binne wane sakataren gwamnati a nan aka binne wannan yanzu bai ishi mutane wa'azi ba jama'a fatilka buyutuhum khawiya ga gidajensu can da suka gina su kuma ga su can a kwance a rami Allah ya sauwaƙe Allah ka ji kanmu dan haka yace a rintsa mutum idan mutum sannan amar addu'a an ummu salama ta qalat dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abi ala abi salama wa qad shaqqa basarahu wa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basaru fadajja nasun min ahlihi فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه لا فاتا أم فهمت مغانا yake cewa al'ummu salama daga ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama lokacin da abu salama mijinta ya rasu kafin ta aure da manzan Allah manzan Allah ya shiga kan abi salama din wa shakka basarahu a lokacin idanunsa sun ainihin wato buɗe ina fata an fahimta wato alamu na ainihin wato mutum yana gargarar mutuwa lokacin ya rasu idanunsa a buɗe wa agmadahu annabi sai ya sa hannunsa sai ya rufe menene idanun sai ya rintse idanun nasa sun maƙala sai annabi ya ce innan ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru kun gare da kuke ganinta daga an ɗauke ta to sai idanun su bi ta da kallo ma'ana su a lokacin ne ma suka gane bawan Allah nan ya rasu annabi da ya shigo sai je kansa ya bismillah sai ya rufe masa idanunsa ya saita masa fatar bakinsa sai ce innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai da kuke ganin ta daga an cire ta a jikin mutum sai idanu ya bi ta da kallo fa bajja nasun min ahlihi wasu daga cikin iyalan gidan suna jin haka sai suka kwarma ihu suka bude da kuka kawai faƙala sai manzan Allah ya ce la ta du'u ala anfusukum illa bi khairin kar ku yadda ku faɗi komai akan kanku da wannan mamaci naku in ba alheri ma'ana ku yi shiru ba ba abun kuka bane haka ake so idan ka je ka samu mata ko ka samu wasu sakarkarun maza dan akwai sakarci a ciki wato ina so ku gane wai yanzu har yanzu jahiliya bata bar cikin mu ba jama'a wai idan aka yi mutuwa wai in kai ba kai kuka ba kai mugu ne ni na rasa wannan irin masifa ne wannan jama'a wallahi mala abin takaici abin haushi abin abin abin abin abin nan in dai aka yi rasuwa a gida in baka shigo kana sharɗi hawaye kana ihu ba ya ce ai gan shi mugu ne murna yake da mutuwar shi waye ce haka waye ce haka ba wanda ya ce haka wannan jahiliya kenan jama'a in kana neman cikakkiyar jahiliya to ka samu wannan saboda haka in ka je gida ka samu an yi rashi ko familin ku ka je ka samu an yi rashi mata wannan sun yi group suna ihu suna kama kai suna waye ya kace kai jama'a da Allah kar ku jamo wa kanku da mamacin nan bala'i haka manzon Allah ya faɗa la tad'u ala anfusikum illa bi khairi kar ku yadda ku jawo wa kanku wata magana ko wani abu in ba alheri ba ku daina wannan kukan ba abin yi ba ne an gane magana da kyau ko ya kaya musu haka to haka ake bukata duk inda ka je famulin ku ne babban ku ne rasu kawun ku ne matar yayan ku ne ka je gidan assalamu alaikum ka samu ana kuka sai ka yi nasiha ba haka ake yi ba ku bai ku daina wannan kukan mai jin haushinka ta ja haushinka oho wacce za ta ce kai mugu ne ta faɗa oho wacce za ta ce ba ka da tausayi duk su gama faɗa kai dai ka san ka karanta musu shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai an gane maganar da kyau ko shine annabi ya gaya musu haka sai ya ce fa innal mala'ikata tu'minuna ala ma tahuluna domin mala'iku suna yin amin akan duk abin da kuke faɗa ina ma'anar wannan idan kuka ce wayyo mun shiga uku mun lalace sai mala'iku su ce kun kwa shiga uku kun lalace Allah ya shigar da ku uku kuma ya lalata ku da Allah abin alheri ne wannan ka faɗi magana mala'iku sun ce amin Allah ya jefa ka cikin wannan masifa wayyo rumfa ta karye mana ya ce rumfa ta karye muku Allah ya sa ta ci gaba da karye muku haka mala'iku za su ce duk abin da kuka ambata wa kanku mai muni sai mala'iku su ce amin Allah ka karba musu abin da suka faɗa amma inda cewa kuke Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa rahama mala'iku mai za su ce Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama amin Allah ka karba abdu'asu to kun ji sirrin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa innal mala'ikata tu'minuna ala ma taquluna don mala'iku suna amsa abin da kuka faɗa suna cewa amin Allah ka karba musu abin da duk suka nema wa kansu to yau an wayi gari wai idan ba kai kuka a gidan mutuwa ba to kai mugu ne ba ka da imani ba ka da tausayi ya za a yi wane mutu ba za ka yi kuka ba ko ba ka kaunar shi balantana a ce me a ce ta shafe ka kai tsaye amma a ga idan ka aboshe gau ce wannan mugu ne ko a ce kuna dan wata damuwa da shi ko kun taba wata 'yan rigima sai ka gani murna yake da mutuwar shi ba shari'ar manzan Allah bane jama'a wannan jahiliya period and darkness kenan asalin zamanin jahiliya jama'a zamanin jahiliya ne fa har hayar masu kuka ake daukowa mun karanta a kamul jana'iz kun manta ne mun karanta haya akwai wasu mata mukaye da suka kware da kukan mutuwa sai a tafi gidan a ce ku je a na gidan suwa na gidan su wacce sun fi kuka sun fi iyawa har har tantancewa ake yi ce a ku je gidan wance ta kada ce ina ai wannan ba su kware ba akwai da kuri kaza sun fi kwarewa to nawa ake ba su dirhami kaza wallahi mala yakuba haka za a je a ba su a ce ku taho sai su yo jeri kamar su tara sai an zo daidai kofar gida a ce to wacce za ta fara a cikin akwai zabiya a ciki wallahi mala akwai zabiya a ce to ke wanta fara dama tana Allah ka raba mu da jahiliya dama tana ɗaure da wani ɗan kyankyan dinta sai ta kifar da shi tukunna ɗan wannan koko da ta ɗauko sai ta kifa shi a kan ta ce wayo jama'a mun shiga uku wallahi sai ta bayan ta ta ɗauka ita ma sai ita ma ta ɗauka duk sai su busu to wanda ta yi kukan kwana uku har ta jajige tana jin wannan ita ma sai a ƙara farfaɗo mata da nata ita ma sai duk gida ya ruɗe gaba ɗaya wallahi zamanin jahiliya jama'a har aya kuka ake ɗaukowa ana bikinsa ko wato yanzu ba a haya amma ana bikin kuka Allah wato wato kuka ma mai da hibiki a mutuwar mu ba su yi mana kuka ba don hakan ma ba za mu yi ba in kuma kun yi mai yawa a mutuwar wane kaza babba wane kaza to in kawo wane kaza ya mutu sai a zo kuma a yi muku naku a miyar muku da biki kai balle na kuka jama'a in an gama kukan kuma a baje to kai daga ji ka san shekanta ko na minar ja'iri ne wallahi Allah ya sauwaƙe so don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mala'ikata tu'minuna ala ma taqulu mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuka roƙa wa kanku sun maƙala sai annabi ya ce allahumma gafir li abi salama kun ji ku kaga tun da mala'iku za su ce amin sai annabi ya marme addu'a ta yadda in mala'iku suka amsa magana ta ƙare ya samu rahamar Allah Allah kai wa Abu Salama gafara warfa darajatahu fil mahdiyina Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin waɗanda suka gabace mu suka wuce suka iso gare ka wakhlufhu fi aqibihi Allah ka mayar da gurbin waɗanda za su gaje shi da aikin alheri da yake yi da abubuwan alheri da yake yi ina fata an fahimta wasu suka ce ana nufin ‘ya'yansa da waɗanda ya rasu ya bari waɗanda ya haifa an gane maganar da kyau ko sannan filgabirina a cikin ainihin wato waɗanda suka saura cikin ‘ya'yansa ai albaƙina an gane maganar da kyau ko wa gafir lana walahu Allah kai mana gafara mu walahu kuma kai masa gafara shi ya rabbal alamina ya ubangijin halittu ga baki daya da Allah ku duba addu'a mai daraja mana a ce annabi ya tsaya kan gawar ka ya maka wannan addu'a ai ka hai na fata an fahimci magana shi yasa albarkar wannan addu'ar matarsa ma sanda ta auri annabi Muhammadu ita ce ummu salama saboda annabi ya mar addu'a Allah kai masa gafara kai masa rahama ka ɗaukaka darajarsa cikin waɗanda suka gabata Allah ka mayar da gurbin wanda za su tsaya a madadinsa cikin ‘ya'yansa sai ga addu'ar ta yi tasirin da sanda manzan Allah ya auri matar shi ya kuma ƙirƙi ‘ya'yansa da Allah wanda reno ya wuce wannan kuma shine amfanin addu'a na alheri ga mamaci ka riƙe wannan addu'a ka dinga yi idan ka ji wani ya rasu ko baka je kan gawarsa ba ka yi wannan in kuma Allah ya sa ka je kan gawar sai kai masa wannan addu'a an gane maganar da ke ko wa sahalahu fi qabrihi Allah ka yalwata kabarinsa ka faɗaɗa saboda an ce idan mutum ya rasu jama'a in dai mutumin arziki ne kabarinsa wane masallacin nan yanzu ko wannan masallacin jama'a a ce a buga masa AC ta ko ta ina a saka manyan kujerun alfarma a yi maka teburin abinci a gefen can eh da canta tebur na nau'ukan shayi malam jama'a ku dinga tsawar wannan abin a cikin zuciyarku a ce ga narkeken gadonka a nan ga wata katuwar talabijin na kallon wa'azuzzuka a nan ma dai da ku cewa na amin amin prof a ce wannan kabarinka ne sai dai ka tashi ka sha shayi mai rai da lafiya ka ci nama eh ka sha kaza ka ci kaza ka ci kaza ka kwanta ka huta ka more kai bacci dan Allah ko a duniya ka samu gata ko baka samu ba balantana a kabarinka wane wannan maganar da nake faɗa abin ya wuta tunaninka shine ma'anar wafsahalahu fi qabrihi Allah ka yalwata masa kabarinsa wayarin ɗin aljanna fa za a yi ma kana cikin kabarin fa kana ɗanɗana duk wani daɗi da ake ci a aljanna kai za ka fara tun daga cikin kabarinka amin malam amin to shine ma'anar wa sahalahu fi qabrihi Allah ka walwata ka buɗa ka fada da kabarinsa wa nawwir lahu fihi kuma Allah ka haska kamar kabarin shi ka haskaka masa kabarin shi to wannan shine addu'ar da ake so a yi kamar yadda ainihin wato a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ina fata an fahimta Allah ya shirye da mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka gafarta mana zunuban mu abu na uku da ake so a yi wa mamaci idan ya kwanta ya rasu an yi gattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi farko kafin a zo mawari masa wanka shine a samu wani bargo ko wani zani ko wani gwado mai kauri kuma mai faɗi wanda zai lullube shi gaba ɗaya idan aka tabbatar mutum ya rasu kar a bar shi a buɗe jama'a suna kallonsa haka sai a nemo abin lullubewa sai a rufe jikinsa kaf duk wanda yake waliyinsa ne daga cikin waliyan mamaci ko matarsa ko ɗansa ko babansa ko mamarsa ko yayansa ko babbansa ko kawunsa ko mahaifiyarsa ina fata an fahimta in ta zo sai ta ɗaga wannan zani ma'ana daidai fuskarsa ya halatta ta ɗaga ya halatta ta sumbanci goshin shi za mu zo duk da hadisai za mu karanta kuma mun karanta a kamul jana'is a sumbanci goshinsa sannan a yi masa addu'a sai a sake jan zanin sai a mayar sai a lullube shi waɗannan addu'a abubuwa jama'a da ake cewa mu yi annabi ya sunnanta mana wallahi suna da tasiri wajen mamaci ko da ya mutu cikin wata matsala wallahi kafin aje abin nahi sai Allah ya masa gafara kafin yi masa addu'a rintse mar idanu sumbantar gohinsa barin yi mar kuka da kakaji da ɗora hannu a ka a watsar da wannan al'adar wannan yana taimaka wajen ko da ya rasu da wasu matsaloli tsakaninsa da ubangiji wallahi kafin ku kai shi kabari Allah ya yafe mishi na fata an gane magana to ana buƙatar a yi haka saboda haka babu laifi a samu babban gwado sai a rufe shi gaba ɗaya jikinsa gaba ɗaya duk wanda ya zo ganinsa cikin waliyansa sai ya ɗaga daidai fuskarsa sai ya sumbanci gohinsa ya masa addu'a da neman gafara ubangiji sai ya mayar sai ya rufe shi ya halatta wannan ya tabbata an gane maganar da kyau ko an aishata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina tufiya sujjiya bi burdi hibra hibara bi burdi hibara daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya hada mu da ita a jannatul firdausi nana aisha take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sujjiya an lullube shi an rufe shi biburdi hibara da gwadon hibara ko mayafin hibara na fata an fahimta ya ce a burdi hibara darbun min burdin yaman wani saƙa ne daga cikin saƙar gwado ko kuma mayafi irin na ƙasar yaman na fata an fahimta wacce ƙasa ke na yanzu a yanzu yaman siriya ko na yemen wata ƙasa ne har yanzu a yemen take ba yauwa sham ita ce siriya ko yauwa sham ita ce siriya ta yanzu yemen kuma tana nan a yemen ɗinta to tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama galibi su kayansu masu ƙarfi ne sukan yi kaya ba ha'inci idan gwado ne in riga ne in mayafi ne in alkyabba ne duk abin da za su saƙa ma ko takalmi na fata ko wani abu za su yi shi da ƙarfi har su yi shi da kyau da inganci tunana aisha ta ce da irin wannan sakar na kasar yaman da shi aka lullube annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kwanta ya rasu na fata an gane allah shi yadda mu abu na hudu an yi ajjilu bi tahjirihi wa ikhrajihi to daga mutum ya rasu ba a jinkiri jama'a gaggawa ake yi a ainihin wato yi tahajir wato kimtsahi a fitar da hi a tafi da hi a je a yi sallah domin zuwa a kai shi makabarta an abi hurairata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in taku ghayra dhalika fa sharrun tad'unahu ala riqabikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu daga sahabi Abu Hurairah Allah ya haɗa mu da Abu Huraira a jannatul Firdausi. Abu Huraira ya ce lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce asri'u bil janaza ku yi gaggawa da gawa ku kai ta makabarta ku kai ta kabarinta asri'u ku yi gaggawa daga an ce mutum ya rasu to ba ɓata lokaci jama'a amma yanzu jama'a ku duba ku ga wani jahilci da yanzu muke nema mu dawo da shi sai mutum ya rasu a gari kaza sai a ce wai sai an ɗauko gawar an dawo da ita gari kaza wallahi tallahi wannan jahiliya ne ko a garin a ce dole sai wane ya zo wallahi tallahi jahiliya ce ba addinin annabi muhammadu ba ne addinin manzan allah da sunnarsa ta ce in mutum aka tabbatar da rasuwarsa to ko gwamna ba a jira in an tabbatar da ya rasu an gane magana da kyau ko gaskiya ne mala yakubu yana dan tsokaci tabbatar da rasuwar mutum abu ne wanda yake yana buƙatar a samu masu ilimi a cikin al'ummar mun nan su je su musamman su dinga karantowa jama'a ko kun san a wannan zamanin da muke ciki wata lokaci akan binne mutane da ransu ba a sani ba domin mutum yakan yi doguwar suma ya awanni da yawa wallahi a sume kuma su man ya ɗauke mar numfashi kana ganin sa kaga gawa kuma wallahi da ran shi yasa mutanen mu na da idan aka ce musu mutum ya rasu malam akwai inda idan sun zo sun taba a jikin mutum wallahi su ce maka bai mutu ba yanzu duk mun zama yan bariki ku yi hakuri jama'a ba mu koya ba balantana mu koyar da wasu amma wallahi mutanen da suna zuwa ga likita nan malam yusuf likita ne doctor ne qualified doctor ya san wannan maganar da nake faɗa idan aka ce mutum ya rasu akwai wasu sassa na jikinsa da ake zuwa a tabbatar akwai kuma wasu gurare da ake tabawa a jikinsa in dai da ransa wallahi sai ya motsa Allah ya ji malam Aminu Daurawa ya taba ba da wani labari ya ce akwai wasu magabata wani magabaci da aka ce masa wani ya mutu sai aka fara musu cewa ya mutu bai mutu ba ya mutu bai mutu ba karhe dai sai wannan malami sai ya ce a je a sabu ka san akan doron dan yatsan mutum wani lokaci akwai wasu gashi da za ka gani eh na kafa ba yauwa ɗan doron wannan akwai wasu gaso haka za ga sun fito ba kowa ba ne yake yauwa za ga mutane mutum mutum ne yauwa kai kana da kiko to in ka in ka abin nan su za mu taɓa mu tabbata kwamanda in ka wula su za mu fara taɓawa mu tabbatar da ka tafi ko kana nan saboda ba ma san tafiyar ka da wuri an gane magana da ku to ya ce ana zuwa a kama wannan silin gashin a tsinci guda ɗaya a ja da ƙarfi ya ce wallahi in dai da ransa zai motsa ana zuwa kuwa ana kama gashin ana ja kawai sai jiki ya haka sai yana nan maza sai asibiti zai ji zafinsa ya wuce tunani ko to kaji ko yana ya ce in kana da hika gwada jan kwaya ɗaya ka je da za ku kare ko me kake ciki ko bacci kake yi irin wai ka su maɗin nan ko bacci ya ki abin a ja kwaya ɗaya da gudu za ka tashi an gane magana da kyau ko so don haka ya ce abin nan to akwai irin waɗannan abubuwan na mutanen da da suka sani a jikin ɗan adam in aka ce wane ya rasu sukan zo suna zuwa wannan gurin za su taɓa in dai kaga sun taɓa sun yi shiru ce to Allah ya ji kanshi shikenan to ya tafi in ku suka taba inda saura a ce muku wannan a kai shi asibiti akwai sauran rai marfi nan ko kirjinsa daidai marfi to akwai gurare daidai yawa kwanan nan akwai wani kanina yana jinya a medical center jama'a na je zan duba hi da he muka cike cibis da baba ibrahim da baba ibrahim yana nan zai tabbatar da wannan labarin na je zan duba hi muka yi cibis da baba ibrahim sai baba ibrahim ya ce mu karasa mu je mu duba hi tare mun tafi za mu je mu duba shi sai nuna mun wani tsoho a gefe sai ce kaga wannan mutumin ma ne na ce ya ce jiya iwar haka har an gama kintsa shi an tura shi an tafi da shi mutuware wallahi tallahi akan ya mutu har an tafi da shi mutuware kuma kun san illar irin wannan idan da an riga an shigar da shi to in ba Allah ya sa ya dawo da ransa da karfi karfi ba sai karasa a cikin mutuwaran saboda ga sanyin AC mai ƙarfi ga kuma guri a ɓame da ki da haka mutum zai gama harba-harba har ya ƙarasa mutuwa ai an taɓa yin haka wani an saka shi a mutuwa da sai Allah ya sa ya farfaɗo kuma sai ya zama da sauran ƙarfinsa Allah ba shi ɗan ƙarfi lafiyar ta dawo da ɗan ƙarfinta sannan kuma aka yi sa'a mutanen asibiti ba su watse sosai ba ya ƙwarma kira ya ƙwarma kira ba wanda ya zo gaba ina nan gaba ku taho ina nan ba wanda ya kula shi wallahi ya sa hannu kawai sai fara naushin cikin mutuware gwab ta nan gefen gwab ma'aikata suka ji fa alamun motsi a cikin mutuware su suna can dan kasa mutuware ba zama ake ba daga an tura ka kowa zai fita ne to wa zai zauna cikin tsakiyar gawawaki in ba horo dan uwansu ba na fata an fahimta ya dai horo in ba horo ba zai zauna a cikin su da haka kowa ya koma ya je ya nemi guri ya je ya zauna da ya yi ihu ya yi ihu ya ga abin yaƙi sai ya fara dukan jikin mutu abin nan abin nan akwatin ta ciki girgir gir kai suka ji fa abu yayi yawa suka leko suka ji fa lalle bugun nan a cikin nan ne suka kasa kunne wallahi suka ji ga akwatin da take duka maza maza aka saki aka bude shi ai ana jawowa kafin su sa ya miƙe zaune maza maza sai aka tafi gurin likita aka sashi a keke aka yi gurin likita da shi to wallahi tallahi barin faɗa muku na rantse muku da Allah ba kwa kuma bi na bashi rantsuwa wala ana binne mutane da yawa da ransu ba a sani ba yasa ana buƙatar kafin a tabbatar da an tafi da gawa a samu ƙwararru da za su tabbatar da cewa wannan mutumin ya mutu kuma ilimi ne mai zaman kansa dole mu ware waɗanda za su je su koyo wannan karatu yauwa wanda za su zo su duba su tabbatar mutane ba alhalin ba su mutu ba ka gani kuma wanda yana faɗa cewa saudiya da ke su suna ɗaukar al'amura irin wannan da muhimmanci musamman santa suka yi suka horar da mutane akan wannan layin idan aka ce wane ya rasu kafin a tabbatar to sai an kira waɗannan mutanen sun zo sun tabbatar da rasuwarsa kafin a je a binne shi saboda wallahi mutane da yawa ana danna su a kabari ba alhalin ba su riga suka mutu ba Allah ya sauwaƙe mu dai Allah ka sa sai mun cika gaba ɗaya kafin a kai mu amma ai azaba ta kai azaba malam ranka ya dawo kana cikin ƙasa malam da itatuwa a kanka kai dan adam ba komai bane wallahi dan adam ba komai bane dan adam ne yake da ɗagawa eh an sa itatuwa sai mutum ya motsa sai wani ce mutuwan na bai mutu ba aka ɗauko shi a sami wuri ba za a bin rama ya ce a bar rama ko za a samu daidai ɗan shi malam shi da ya ce a bar rama shi shi ne ya zo ya shiga ciki ya kawo shi ne inna lillahi ba ku ji labarin da kyau ba a garin guji ba an zo da wani mutum har an saka shi a rami sai aka ga yayi motsi sai aka ce wannan mutumin bai mutu ba eh wani daga cikin su sai aka ce wani daga cikin su yace wannan mutumin bai mutu ba sai aka ciro shi da aka ciro shi sai aka ce to abin na ramin shi a tafi da shi asibiti sai yace a'a a bar ramin ta iya yiwa a samu wani wanda yake daidai da tsayinsa sai a zo abin da shi a ciki ashe shi da yake magana shi zai mutu a zo a saka shi a ciki to fa duk waɗannan wai shine Allah yake cewa a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaru yanzu mutane ba sa gani ne Allah yana jarraba su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu sai irin wannan ta faru da mutane amma a ce har yanzu mutane ba za su tuba kuma ba za su wa'azantu ba fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaru Allah ka ba mu ikon ganewa to wannan shine saboda haka yake cewa isra'u fil jana bil janaza ku yi gaggawa ku kai gawa kabarinta yace fa in taku saliha idan mutuniyar arziki ce fa khairin tuqaddimunaha alaihi kuna kai ta zuwa ga alheri ne akwai ma ruwaya da ta nuna ita da kanta gawa za ta dinga cewa ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni amma ku ne ba za ku ji maganar ta ba ina fata an fahimta annabi yace wa in taku ghairu zalika a wata ruwaya wa in taku siwa zalika in ku ta saba wa alheri ita ba mutuniyar kirki ba ce fa sharrun taba'unahu ala riqabikum annabi yace kuna dauke da sharri ne akan kafadunku akan wuyayenku don haka maza maza akai ta aje a jefar da sharri la ilaha illallah Allah Allah ka tsare mu Allah ka yi mana kyakkyawar cikawa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu yan uwa za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ki yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh